More music at houseofsongs.com.
Bincike muke, ga wagar buhari baba sama bincike muke, sako ne ku zo ku karba bincike muke, in ji janar buhari babba bincike muke, wai maganar ina ta dosa bincike za muke, na sanar da ku matasa bincike muke, baba buhari ya ci gasa bincike muke, maganar bincike muke yi bincike muke, da a yi maganin barayi bincike muke, ga janaral farin masoyi kai bincike a muke, cikin kasa yake yi bincike muke.
Baba bincike su sosai Bincike muke.
Aya, Ako a tarza da shi a kwasai Bincike muke, Da a yi maganin kiyasai bincike muke, Da mai barci ku je ku tasai ta bincike muke, Za kar ka bar matuta Kai bincike Dan muke, inganta nahiyata bincike muke, Rabu ka amshi addu'a ta bincike muke, Sare da tija gummatuta bincike muke, Yau kwana da rizuwanka bincike Aya, muke, Ka gina rayuwar talaka bincike muke, ka inganta nahiyarka kai bincike a muke, manyi na'am da gwamnatinka bincike muke, sai da ka ba tsaro ya samu bincike kaya muke, zaman lafiya ya samu bincike muke, ga nefa a bangaren ta bincike da muke, matatu na man kasar mu bincike muke, ka gyara su ka daga mu bincike muke, yau ga mai kamar a kyauta bincike Kaiya! a muke.
matatun mu za mu tata Bincike a muke, duk wata zamba ka rufe ta bincike muke, ka hana kai kuɗi makwauta bincike muke, a kwana ɗari zuwanka ka nasara ta gwamnatinka bincike muke ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa muke bai saba ma ka'ida ba bincike muke, in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure, kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba. Bincike muke in ji kanar Buhari baba. Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure, shi muna da tabbacin baka saba ma ka'ida ba.
mu kira ubangiji sarkin daren dadewa da allah nike nufi mai duka ma'aikcikar kurewa in ka taimake mu dalla gwani ka kake tsarewa idan martabar muhammadu manzo rasulinawa ya rabu dan isar ahali ashabu nawa in ka taimaka wa dattija da dukkanin kulawa in kuma ya gagaran allah kai nike gayawa in ka taimaka janar ya gama bai yi kulkurewa Bincike muke.
in ji janar buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure Kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Baba muna da hanzari amma bai zama gudu ba ni da dan ka hutu ba ma ki mu ba da shawara ba ka yi binciken kwarai yadda ka saba yin shi baba fishin ka samu ke ba ko bai ki sallama ba kada da hikima har na gida ba ka bari ba gyara muke ni bi ba yan bani na iya ba ka yi binciken kwarai dan aka wani da masu zamba wasu sun kwashe dala sun ramo su wanki baba suna ta kokarin su fake inuwar ka baba muna da baitika hudu sai mu da kai ko baba wagar ta gaske ce babu abaici babu zamba bana hasiri muke ba kuma shagube muke ba Bincike muke in ji janar buwari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure Kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Na mankara akwai wahala don tana da kaikai mafi yawa suna magana ne cikin duhun kai ana ta kai da gindi zama saka ce kai wasu lafiyar su lausu ta kuma sun zama musa kai a birni da ƙauyuka ko ta ina ana kisan kai bana an yi an gaba mai kishin mu ne yake kai maganar security tun general ya dau matakai bana lafiya ga laumi barcin mu babu shankai a hada da mangala in har za ka nemi jakai ana batun gudu linzami a dan kai matsalar security yanzu akan kwana muke kai saura kaɗan janar ya ga bayan ta baba ba bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Adu mai biɗan ruwa tilan zai kusanci rafi duk wanda zai kwatanta rake sai ya ce makarita duk wanda zai batun gyara sai ya ce janar fi a janar buhari na aiki sai mu bashi tafi ina jeriya kasa ta asalin zago da tsofi da mashawuyar su mai malafa kungiyar shuwafi ta idan muna gani kuma amma idan mu makafi to yau buhari ne mai buzu uban mazafi sun tattara dala sun danna cikin shuwafi suna ta daudala musun tankaɗa murafi yau bincike ake ga matasan su har da tsofi in ka yi handa mato ka fito da kanka zebi a yi binciken kwarai ba ba a gara kau da shamfi ka gaya ma kotuna kar su yi magudi na wofi ta bincike su kowa ya ci bai biya ba kulle shi janar uban janar kake ba yan jagaliya bincike muke inji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba muna rawa muna juyi hausa har fulani muna muke kasa ta ikiliya a yan watanni general buhari ne tsoho mai bisan tunani kwana dari yana mulki gashi ya tsumani ya gyara injinan tatar mai a yan awanni yau shekara takwas an ba ta su sun yi rauni a duk wanda ya yi abin a faɗi zan faɗe shi gani na can ina faɗi yan wawa suna hana ni ta a baya na yi zuwan mai malafa sukan rufe ni suna ta shuka barna ta bar rashin tunani gida nake bukata a abuja sun hana ni yau mu ake kira harbi ina mu gaida baba bincike muke inji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba A kwana ɗari gadar ya zuba ayyuka na gaske yau zan faɗo kaɗan a ciki ga su take yanke. Harkar security ta zauna da kanta take, muna ta dabdala motoci gami da keke. Ta gyara injinan ta ce man kasar da gaske, fetur a ko'ina ba layi da doke-doke. Ta inganta kasuwanci don ci gaban fatake, kayan biyan bukata a kasar mu ga su sauke ga albashar manoma kuma ku daina yake taki da injinan noman nan ku daina koke sana akwai wutar ne ba ko ina da haske birni da ƙauyuka haske har garin fatoke ta mai kamar zuwa shi ya kamata a yi ma'aike mulkin buhari ne ba mulkin kadangare ba bincike muke inji janar buhari baba a kwana ɗari buhari ya dawo da martabar mu da in ka je kasar waje kowa yana gudun mu to yanzu an gama an dawo da martabar mu akin buhari ne yau kwana ɗari zuwan mu farar zama kawun tuni ɗaukaka ta samu ta gyara duk matatar fetur ta eriyar mu jihar kaduna har da fatakwal da wariga mu ta ko'ina suna aiki kare martabar mu kafin ya zo rashin lantarki yana ka samu yau gashi ya zamo tarihi ana kula mu mega wani dubu biyar an samar wa al'ummar mu ake ta ko'ina birni har da ƙauyukan mu ya tattara asusu guri ɗaya na gwamnatin mu ya mai da su guda ɗaya don arziki ya samu hanyoyin shiga ƙasa ta security ya samu ya toshe wasu sun fi dubu kare lafiyar mu jama'anan da wanda su ne ya bari na ka'idar mu kuma an cire cikin foyin masu tsangwamar mu ogoni lalruwan sha'anuwan su ne ya damu jama'ar wajen suna murna baba ka tsima mu a kwana ɗari kawai yau darajar kasar ta samu ta zarta shekara sha shida baba a muke ba bincike muke inji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba taro ba kyau take ba karko take ba baba in karya fure take ba iya fi da kaɗa take ba maganar ƙasa muke ba san zuciya muke ba na arewa har kudin mu ba mu ɗauki ɓangare ba farar zama a kawun na ƙasar mu za ku duba a kullum hawa yake daga hawan buhari baba in ta toshe ramukan bera ta buhari baba maganar naɗin minista ba hanzari muke ba kuma yin hakan da kai ai baka saba ka'ida ba ijanar uba injanar janaral ba na yaudara ba in gyaran kasa ka zo ka yi ba da an ka sha miya ba ka zo da gaskiya talakawa muna maraba bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Sakon janar Buhari gurin dukkanin mutane kuma ƙara hakuri komai dan a hankula ne kusan gaza da yawa an kawa ƙasar ne ba wai wata guda ba ta kowanne bangare ne ya bangaren kwaramcin da security mutane sun dakile ƙasar kuma ta ko'ina hakan ne ana ta kokari neman kawunan zaren ne domin a warware tukun masu binne-binne talakawa ku kara yin haƙuri in ji jannaralle burin shi taimaka wa kasan nan da duk mutane tsalle guda ya kai ka cikin rijiya a zaune sai kai guda dubu bai kawo ka kanti duba bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Baba ina da shawara ɗaya sai ni da kai a zaune domin muna da 'yan shan kai ba sai ka gane inda mu muke ta shan wahala su suna tsugunne yau gashi sun shigo har falon ka ga su zaune inda can suna ta nuna mana kai abun gudu ne ka san bakan karen beba e rashin kira ne ni ina da tabbacin mu 'yan raye jam'iyya ne a duk wanda ya yi musun haka gashi da hansada ne lauje cikin nadi kar a maza da tone-tone ka kula da 'yan gida ba 'yan ba ni na iya ba bincike muke in ji janar buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba ga mai kahon karo ta ga mai kahon karo gaske ani mai kahon karo gwanki da makabiya ta zakaran gwajin dafin nan da ilahu yau hukunta ijanar uban janar janaral maganin macuta faradan buhari mai kinka ina cikin macuta inda da ka hutu rarara ka ji in kira ta kishin kasa muke baba ina da shawara ta da ilimi cikin kasa baba kar rawa shi kyauta amfani na lafiya a samu magani a kyauta ta inganta bangaren noma har da area ta inda da martabar na ifatun da sun kashe ta da manyan ma'aikatu sun kulle saboda ke ta na kamfanunuwa sun kulle na area ta in sakai da gaske datti zaka ka aka bai macuta duk wata matsala in kai haka ka kashe ta na san kana da kishin ka yi wa kasar ka bauta ka rike da gaske don ba neman kuɗi kake ba bincike muke in ji janar buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba kai gaba dai tanar hayaki mai fudda na kogo tun mai bidan karo na san zaya nemi rago rike gaskiyar ka gam baba buhari ba ka zago har bincike suke sun rasa laifukan ka sango kai ne ka dangaren bakin tuluwan gizago dogon farin da fulla ce sannu dan su gogo mun kari bincike ta halin ka ba ya kirgo muna da tabbaci da yakinin da ba ka zamba bincike muke in ji janar buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba kan kurjiya jawabi ne ko ga masu hauka muna yaban kwararru an ce da mu maroka na san wutar kara ta fi ce a tare toka ina faɗa a ce kai waƙar ka kai kidanka to ke zan wuce leko gidan su marka ina tabbata a yanka a ji ba ni ta buja ka ya bincike ake yan amshi ku dai na gauka bakin gadangare ka ci ku ka ina da baitika hudu sai kotu ta riza ka ka gwamnatin da kai in matan ka ke ziga ka kuna ta dabdala kun manta da majalarka to yanzu ga ka ga in matan ka ga muga ka maganar amai ake dan general ba zai bari ba bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Labarin kasar mu sai na fita kun kadan ka shaida na mika gaisuwa osun ba da zanci ganda in kana ta kokari a wajen rusa yan ta'adda burin ka taimaka ma kasan nan da kai yadda a tilar na kai da bola ahmad tinubu jadda daga nan na kai da fashola shi ya reni huda legas kuna da gwamna amma da mai takarda gwamnan jiha ta legas kyawun hali ka gada ta ina daga jihar ribar yanzu zan karaɗa kuma idan na kirki ka zo shi ya fi tsada akwai rotimi a meci da ko uban su wada amina da tabbacin kai ka shige gaban su dada ku ta mu je imo gurota mu karɓi sanda gwamnan jihar kasar ima ya kau da yan baranda yana da kokari kuma bai cin hakin magada wakar ta bincike ce ba hanzari muke ba bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba ya bincike muke bari in leka bangaren mu ana arewaci zan koma jihar Kano a ministan wata shida yau ka sauka ga kaga da kun an shi kwangila don a wahal da eriyar mu tuduna ta bare muku yau rabbi ya tare mu da kai da mai bilicin sanata ta barikin mu daga nan na je ka tsohon kwano na eriyar mu da ambasadan kuta kaɗan cana ya gasa mu yau ta bare da tsoho da kila kikar kuda mu shari'a suke jira don hanyar mu za mu karba bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba A jihar Kaduna zan barki karnata da kura a cika da fatiya. Haya! A cika da fatiya, tsabakin fuzon farera, suna hada da gwamnan falta da mun ka kora. Kana ta hotunan tarawa jihar bishara, jama'a suna faɗin mu dai gwamnata fi bara. Idan ma batun wuta tabbas sabar makera, sanata kana da kwanga shi ka zamo tsakera saman ya maganin duk wasu masu ta da kura suna an ka sannata dan ba ƙara in jirara bana yan rufa'i ne gwamna ya ɗane kujera ga yan rufa'i ga janaral ga wata da zara ana ta ayyukan raya ƙasa da zamu mora kaduna mun rike malam ba tulun guji ba bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba ku ta mu je zuwa ka zanen da uku za mu sauka sai an yi bincike don kuwa burgu ya yi hauka in muna da manya-manyan shaidu a gwamnatinka in ku bangaren kudin taki dole a rige ka magana ta kwangilar hanyoyi da kai da kanka titin ka hutu ka cinye kudin shuwa ya saka in ka zana makarantun karya ana biyan ka masari a rufe wannan kan ya zo ta kanka gwamnan ka zanna dalla ta ina da baitukanka kullum yabo ake kazinawa suna yaba ka ta ana ta magana ya kwana da rizuwanka sai hamdala ake tamkar damuna ta sauka ko faɗi yake allah kara martabar ka yi binciken kwarai kar da ka gyala burgu baba bincike muke in ji janar buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Idan bincike ya je shan kwata babu tausayawa duk wanda ya yi abin ɗauri garkame shi nawa. Manta da baba mai rodi mashirin warewa ba sauki mun ji ya ci amanar ƙasa kurewa. A gaya ma kotuna kar su ji tausayin rufewa. Aminu tambuwal babu ruwan ka kajinawa. A yi binciken kwarai mai laifi ake kwakwatawa sun zaɓi mai kwarewa da aminu tambuwal daga waziri sanduna kana ta ayyukan alkhairi ana yabawa kuma ga aliyu nan wa ba ku sannatan rikewa wa ba ku ya haye bai yi kalar gadan garewa bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba asalin kiɗa muke bi kwalliya uwar kalangu yayan da ba uba hausa suna kiran su shegu suna wuce garin bauchi na je na ɗan yi dungu kusan muna da kauran mata kalar bugaggu wa ina abokara dogon bara na mai kuregu mace da dukiya ta makafi da maguragu haka nan idan na je tarraba ma akwai kuregu saura kaɗan hukunci na ƙasa ya kori shegu an ta aisha ta hartar raba maganin miyagu ta yan gwamba masu na so su ga tsarkiyar kalangu eh da akwai rabon faɗa don wasu za su hau katangu muna jiran hukuncin shari'ar ku karbu karbu lauje cikin nadi in ji ka hutu ku miyagu kishin ƙasa muke ba wa isha gube muke ba bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba lamba hudun kasa lamba hudun kasa kai lamba hudun kasa dogara maganin barayi garan bana yaba wanda ya ki ka yi bulayi bana kai ragar sifika na kasar mu kai kake yi waye ya ce da kai ba kai ne ba me yake yi bari in yaba kwanan barin sabalin masoyi gwamna na bauchi masu adawar ka sun bitoyi ku hada da jannaral malam soja ba ka shayi a shi jannaral muhammadu kishin kasa yake yi kuma idan wani ya yi ya zarce nan makoyi duk wanda ya iya in ya ishe ka bai iya ba bincike muke in ji janar buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida a ba tamu wace gurin su shehi gwamnan da bai da tsoro gwamnan jiha ta zamfara ka gagarin makwaro da ana kiran kawaken suya ado a taro gwamna kake na gwamnoni masu ba da horo zan sa mataimakin ka kwararre akai da iro malam ibrahim wakala a halka taro sanata kabir maraba baya alauroro kabir ku gaida shi dan dattijo ne na moro ikira ali bilbis kira uban su dauro ku ta mu gaida ikira dan alibai wajoro ya take ya bai bayani na sazan na bai da tsoro abdul malik zubair ko in kira shi toro jama'a yabo suke sun ce zanna ya fi gyauro na zanna ya haye dan cika tsira bai tsaya ba Bincike muke inji janar buhari baba mu wuce cikin jihar kyabu mun kakkabar da gyauro a ce kuɗa gaba gudu gwamnan mu kafu jauro wasu na shirin gudu idan kuwa kai suke ta tsoro sanata alheri sai na faɗi ƙoƙarin ka baba bincike muke inji janar buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Gwamnan jigawa ga baitocin ka a takaice murna muke maka don kwatarar bita kasance. Sun tafi yobe yobe in da na sabi zarce. Gwamnan mu Ibrahim gida muke kwatance. Kowa ya kushe aikin ka a raduwa sadace. Sanadun ka kai kake mulki ko koya kudance. Zan gangara garin barna a can ina da zance. Kashim Shatima Bongo da kai muke kwatance. dan ka zama ka dangarki in ji masu zance sannan in gaida dallami ku ba mutunce ina da shawara na san gwamna zai amince ka kira ni borno ko da baka bani ko kobo ba Bincike muke in ji janar buwari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba likitan biran jihar ne ta mu je mu gaida lolo mu gaida lolo gwamna abubakar sani muna kiran ka allo ta bangaren kudi ga gardi uban su kolo ga da mai kuɗi uban majiya ta ruwa a jallo na kai da kai habu bijimi mai gidan su dalo izuwanka al'umar ne da suna ma'o gwalo da nan kwana ka babba da jaka yana hakilo dauri a kasa kwancewa sai zare na lilo a maza da bincike a kotu tana jiran su lolo kada kai da gwan shiri don haƙƙin mu za mu kalba bincike muke in ji janar buhari baba a bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba kuma gangara jihar nasarawa mu karbi gari bar tanku almakura a mulkin ka babu zari ta alhura ana mafi mai kila samari ga sannatan kaɗan adamu masu yau da dauri make gami da kwamta mai maganin su tari baba ka wahal da sojoji kai kasa su bori na kai da sannata ta haushin kaɗan magori yanka ga an tsaya ba hango abun gudu ba bincike muke inji janar buhari baba a bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba yaro idan yana kuka kila ya ga dodo ra'in wuce jihar adamawa a garin su bindu wani ya yi gudun gara ya fada zago gwalando dan takarar su riga ya saya ya riki wando ya gwamnatin jiha na hannun ka baba bindo kane kake faɗi a ji komai tsiyar silado bana sararruwa dan na aje na sa a kwando jihar kano ina wani bayan uban silado sanata na tsakiya kwankwasa ya kifar da yado ganduje ne yake gwamna jihar muna ta yado saban gira wa gandun aiki kira shi ardo yaran kano kake ba kuna yan jabaliya ba bincike muke inji janar buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Kuma gangara jihar kwara garin da babu bare Baba ida ku joko dada da na yare Abdul Fatah Yedin Ahmed maganin kirare Na sanata bukola gabe tukan kujere Maza ɗauki sinsiya dudetin jihar ka share Kana da ki gudu sa gudu maganin su gyare Kura gani Benue gani da samuwe a tare Harka na jami'a komi za mu yi shi tare An yebu samuwel a jiha ta yawan gurare Sai in wuce ta Jos in ishe Simon Kurere Gwamnan jihar Filato lalon muna a tare Domin kwa Simon lalon bai fada na yare Sun siya yake ba in ba ni na iya ba Bincike muke In ji janar Buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Adilar na zaburin audu idan na sauka kogi Gwarzo na sannata kwankwasa in kiyar kamagi Namijin bugun maza tabbas ku kuke da kogi Saragirin ka karɓa maza gola na ta zargi Ta yan gwarje ya ɗauruwa tilar kun gaza yi zugi Kana da hikima ba sai na yi fassara ba Bincike muke In ji janar Buhari baba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba Amina da jarumai a kudu har ba arewa inda ya rufe ake so a yi sai abin rufewa a duk wanda ke bukatar yauki ya dauku bewa kaɗan cikin mutanen mu nake shirin fadowa Amina da mai kudi ɗahir mangalar rigewa a tilal na kai da ɗahir mangal na kan tsinawa bangon arewa ne ɗan hajiya abin rikewa hata cikin jini kai da masari ba rabawa baro kudin gidan adam zan wuce jigawa adi mai abin fada in ya fada ana tunawa da mai halin kwarai nasiru da na sandinawa nasiru da no jigawa mahaifa muke tunawa kana ta kokari general ma yana yabawa ku ta mu kai da hali nasiri ka tsabtacewa wani siri ka dirjan gulga ni ba ni nawa ku ne gidan janar ba ko bai ki sallama ba bincike muke in ji janar buhari baba ka bincike su kowa ya ji bai biya ba daure shi muna da tabbacin baka saba ma ka'ida ba mu a teku mai kudi aya zan turaki gwada nuwa rufin daki na igikin fujaki na tabbata haƙora ture ado na baki daga ɗan abubakar a teku jarumin mayaki daga nan na gaida malam koko na ce saraki idan malikin mu ne hausawa muna ta ɗoki madan na dashi mai ba na gida da bai wa baki kullum rabo kake kai koyin halin ma'aiki a faɗa ana cikawa halin ka ne saraki ko ka san rabo ake kai ɗaya za ka cika baki madan na dashi dai yawo a danganin saraki mai bawa masu kyauta kyauta suna ta karɓa bincike muke in ji janar buhari baba a bincike su gwamnati bai biya mu daure shi muna da tabbacin baka saba ma ka'ida ba da magwagwaran janar malam garba shehu kenan kune da midiya labarin kasa yana nan sai a udara zau babban mai gidan mu kenan kuna gidan janar batun yau batun alal nan ai na tuna akwai yan bishe kuma yana nan shi ma na gaske ne da a gidan buhari kenan kuma ga kanan lawan jafar isa ma yana nan mai san buhari ne shi komai wuya yana nan bari in hada da nau abdullahi gwarza kenan kusan tashi ya mafarin dawa da ku da wannan sana kira janar na san dan ba zau yana nan duk yan halaliya ne ba yan ashamiya ba bincike muke indi janar buhari baba ka bincike su gwamnati bai biya mu daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba ku bari na rera baitin injiniyan magashi mun tare dan manumfashi ana kiran ka dashi injiniya a duk halayen ka babu gashi san wace mataji da musa wa in yi dashi aidi murtala mataji da musa wana ya bashi zaka kurin wakili mai ba su har su goshi daga nan na gaida lla haruna gashi a gurin masari komai da ruwan ka zan kiran shi sana hada da tica na masari gani gashi da rima na samir musawa mu dan taba shi darewa na ciki iya kyauta in saka shi da fura ta kwana da adc ba su nuna gashi da ciyaman na rogo abba abu dole in saka shi da ce abubakar mazu da bai yi handama ba bincike muke indi janar buhari baba ka bincike su gwamnati bai biya mu daure kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba sana kira yana sana gana waki garaje shi dan madobu ne ya yi zara a gurin mazaje sai umar na doguwa yanka sai a nemi lauje a ciyaman na jam'iyya na kano mai gidan su gaje mahada da isma'il a baka ki garaje idi na bangaren sanso maganin kuraje a to a baka kurkuke aikin su suna gidaje yara ka zo ka yi mana ba dan ka sha miya ba Bincike muke, indi janar buhari baba ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba.
SST na katsina Mustapha inuwa na gaske Ka gane yan gida ka san masu wanke-wanke Chief of staff na katsina ga allunan mu wanke Alhaji Dukko Umar dan rada mai kulake Daga nan na ce sifika na katsina ba mu aike Alhaji Ali Sabi Umuduru take Dukkan gwamna katsinawa mannar ku ce ba sake Wakar ta bincike ce ba lalube muke ba bincike muke Inji janar Buhari baba.
ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa muke bai saba mu ka'ida ba Ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure. Kishin kasa kake baka saba ma ka'ida ba.
ka bincike su kowa ya ci bai biya ba daure kishin kasa muke bai saba mu ka'ida ba Ka saba ma ka'ida ba.
bai saba mu ka'ida ba